بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى اللهم تعالى على آله وأصحابه وأنصاره وأصحابه وأقربائه وأهل بيته أجمعين ورضي اللهم تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu yan uwa jama'ar musulmi wanda Allah ya kaddara muke haɗe da ku jiki da jiki a wannan zawiya tamu mai alhairi da albarka a wannan yammaci da wacce kuma ba mu tare da ku jiki da jiki lakin sautin da muke yi yana isa zuwa gare ku da kuma dindin miliyoyin al'ummar musulmi wadda muke ganewa da ku ta tsarin kafafen watsa labarai duka kowa da sunansa da darajojin da ubangiji ya yi masa muke buɗewa da gaisuwa gare mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau tare da kaddarawa ubangiji da gwanintarsa muna cikin yini yammaci ta laraba yammaci na uku ga wannan wata watan tara a jerin watanni shari'a wata ramadan kusan lissafin hijira ƙaura da fiyayyen halitta ya yi ya bar maka ya koma madina ana kirga shekara dubu da shekara ɗari hudu da shekara talatin da bakwai mun dawo za mu ci gaba da wannan aiki mawuyaci aikin da hajji zai fassara maganar mahalicin kowa da komai ga kankantar sani ga kankancin shekaru amma muna roƙonsa ubangiji Allah ya ilmantar da mu daidai ya ba mu iko mu isar da daidai ya abuta a taurara bisa daidai Allah ya ba mu iko mu tabbata daidai Allah ya tausaya mana ya sa mu a gidan da ya gina don wanda suka fi shi daidai Allah ya mana wannan darajar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a jiya mun karanta ayar yaki aya ta ɗari da casa'in daidai kuma ta fara da umarni Allah ya yi umarni ya ce aliyaki wa ƙatilu na gaya wa sahabai da ma'aiki kun yaki kun yaki ba na ƙabilanci ba in ji Allah ba na mugunta ba in ji Allah ba don a samu kuɗi ba in ji Allah fi sabilillah domin hanyar nan ta Allah ta ƙarfafa addini a sakan masa mara a yi shi don shi addini shi ne manufar halittar duniya da lahira da kowa da komai. To da ya faɗi wannan sai ya faɗi wanda za a yaƙa yake Allah ne yuqatilukum wata tsirakanku su ne za ku yaƙe su to haka ma kuma sai ya kawo ka jeji wala ta da su kar a yi ma annabi rahama ciki kar a yi wa Allah da yake ayyati ciki kuma yake inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah baya kaunan kowane dan ta'adda ko shi ɗayansa mu'tad ko suna da yawa mu'tadin Allah baya kaunan su to jiya mun faɗa cewa gaban halitta ya barranta barin ja barin barin ta'addanci kuma ya barranta barin jawowa a yi aikin ta'addanci kuma ya barranta bai koya wa kowa ta'addanci ba muka ce karewa ma ya yi baki masu zuwa fatawa za guda sun wakilci nahiyarsu wakil sun zo sukan kwan arba'in wasu kwana ashirin gwargwadon cikin fatawoyin da suka zo da shi annabi rahama kuma babu abinda za a ci a nasa gidan ma balle abin da za a yi kuma ziyafa ma al'ummar da suka taho ya tada sahabbai a je madina kacin bai hude bai hudin da shi ne mafi munin halitta in ji Allah shi ne mafi iyayya ga masu imani in ji Allah matakin karambo ya ce da ta ji danna a shaddan nasi a dawatan lillazina amanul yahuda wallazina asharaku duk munin mutumin nan a nan ba na biyu Allah ya kawo shi amma maƙiyinka mafi tsananin nuna ƙiyayya bai yahudi annabin da ya karɓi wannan karatu saboda maslaha ya koya mana majalin rayuwa ba haramta ciniki baki jingina haro tsakanin musulmi da wadda ba musulmi ba yace a je a nemo baki ya ba da baki garin ta iri a kawo in an samu kuɗi za a kai ya buɗe baki ya dubi idan manzannin yadda inna ma yuridu muhammadu an ya za'aba bi mali ce ni ba zan bayar ba kuma a gaya mar na gane na in kayi nufinsa nufinsa ya gudu min da kuɗi innama yuridu muhammadun an ya za'aba bi mali mai gudu da kayan da ba nasa ba babban mutum ne ko karamin mutum to haka aka gaya wa annabi amma da ce annabi bai kwara sahabban nan ta adalci ba ko zunguri ba wani wannan bai yahuda ana gaya wa ɗan ta'adda wannan magana kuma jakkalun su dawo wannan ya rantar annabi rahama bai ta'adda ba bai koya ba wa'innan rijalai din ta'addanci ba. Fa'alan nabiyyu jakaru suka dawo suka ce kaji kaji kaji to nan ne fa kuma mai gida in kurundum fatakwa masu uban tafiya ya buɗe baki ya ce ka zaba maganan in gudu masa da kuɗi wannan maganan ya faɗi kariya ne. Inni la'aminun fil ard ni dukkan doron ƙasa ba wanda Allah ya aminta da shi kamar ni. Aminu fi sama dukkan idayen mako babu amintaccen da ya kai ni aminci a wajen. Wala wuce ta mana ni la'addai. Ai da ya aminta ya ba ni bakin nan na rantsi da Allah wannan namun kasa ne la'addai wallahi da na mai mata idhabu ilayhi bi dir'i kai ki ga gun hafsa karɓo su da ke na naira ku koma gunka a shi ne tsaye mai sabu a madina ba yan kasuwa ya ke koya mana annabi rahama ba ɗan ta'addabi bai kuma koyar ma kowa ta'addanci ba kuma na so a koyi yadda ake yi mummuna ya koyi kyau don yi kyanzu daga muni ku jefe wannan silken marhulatu a matsayin jingina ya ba garin alfama iyakacin yanda wannan in an sai da silken zai iya fidda kudin da ya wuce da aka bai silke ya ga ya rike kanwar jarin kasa akwai kudi a wakilin kudi idan wakilin kuɗi ya zo to kuma ka ga da kunya ya kuma ce wannan ma bai yadda ba to sai ya ba da gari fa maka wa dirquhu marqula kuma halitta ya bar duniya ya shiga kabari an fusina shi ya kuma zuwa ga rahala zuwa ga rahama ya kuma zuwa ga ra'ilin a'la wannan sulken na hannun wannan bai hudan a Madina akwai sahabin da yake tsalle kofar ya dauko jikin akwai sahabin da ya tsare bai wuce yake mutumin banza annabin mu har ya nemi bashi ka hada shi a cikin wuta a shago a yi wannan yanzu Allah in dai yadda ka saba ganin dan ta'adda da aikin ta'addanci ina ne annabi ya kamata ta'addanci ina ne tafsirin sai kamar da ta'addin kaga wannan hadisi mun karara shi ne jiya mun ba da shi babu maraju mu kuma sakon mu muna yi ne one plus one is equal to kaga Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Gharziba Abu Abdullah al-Ju'afi al-Hafiz Abu al-Hasan al-Bukhari ya bar duniya jiran ma'aiki shekara ɗari biyu da shekara hamsin da shida ya rawaito wannan in ka ɗauki ɗaukar buhari da mujalladi na biyu shafi na saba'in da takwas ya kawo ya ma kawo fi mawadi'a a'a amma mu fi da wannan matsayin don mu wuce almajirin buhari mafi ɗaukaka shine imamu na musulmi bunu imamu na musulmi bunu hajjar wani musulun kana magana abul husayn al-kushairi shi kuma ya fi kabarinsa hijira shekara dari biyu da sittin da ɗaya shekara biyar ne ranar shigar kowani kabari almajirinsa musulmi bai ya ji shi to musulun ya kawo a sayi littafinsa in ka duba kitabul musaqati kitabul musaqati babu rahimi wa jawabihi fil hadr wa safari da aka samu a mujalladi na uku na kai wa mutumin shafi na dubu ɗaya da ɗari biyu da ishirin da shida. Buhari kuma a kitabun rahimi za ka samu mujalladi na biyu shafi na saba'in da takwas. Jiya mun faɗi su kaɗai ne. Na? Sai su kanku muka tsaya. To akwai amsakin malamin nan. Imamun Nasa'i Ahmadu bin Su'ayyako. An-Nasa'i shi ma ya kawo a cikin as-sunanunsa mujalladi na bakwai za ka ɗauka shafi na ɗari uku da uku za ka duba kitabul buyu'i babu mubaya'ati ahlil kitabi anan na ta iya kawo jama'a mun ji adalci a nan to wanda yake annaba dan ta adane muna faɗa ubangiji Allah ya haɗa shi da mala'iku su yi masa bugun ta adalci bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم وقتلوهم وعيد فتقتلوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوهم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين
الله أكبر ولله الحمد Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsora kan aikin nan na umarni wanda ya faɗa ya ce ma'aiki ya ja gugan sahabbai an yaki amma a tafarkin ɗaga addinin Allah kuma wanda suka ce an yaki da su su kawai ake yaki da su to a cikin yaki ubangiji za ta sake ba da umarni waqtiruhu haythu sakirtumu waqtiruhu in za ku yaƙe su to za ku yaƙe su ne haythu a wajen da sakirtumuhu kuka cimmu kenan ka ga yaƙi shirya da ake a ina aka yi za a haɗu ina ne mahaɗa ina ne magama to nan ne Allah yake za a yaƙe su dan duk wanda yake wajen ya ji sani kansa cewa ya fito a yi ne a yaƙin nan da aka kulla aka sa rana da lokaci akan manufa kaza zai kare kafirci mummune da su kare la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam to kuma saboda tausayi da Allah ya ce annabi ya gaya ma duniya kada a kashe mata mata kenan kada a kashe yara kada a kashe masu ibada ruhumanawa wato manya-manyan fuskotin da suke cikin kanisa kada a bi su kanisa a kashe su Allahu akbar kun gaskata shi ne su din kun bi shi ne kun sallama maka ne amma me ake karewa ai su malamai ne su sun fata ne a cikin karatu masu duki ba sun fata ne a cikin rashin karatu to shi ya zo da karatu in ji Allah su ma sun ce injila daga Allah yahudu a taura sun ce daga Allah in ya kama kake su to siyasar duniya za ta samu abun korafi ce to hala Allah na su daban ne da Allah yake an zo karfafa ne ko a cikin Qur'ani za su ji na karanta mai kama da su akwai taura zai fito a bakin sa to kuma ya ji su ya fasa shi akwai injiniya ko ba Qur'ani to kuma an ga ya kace shi to siyasar duniya ta samu yadda za ta ɓaci addini sai aka ce su batattu ne wa amma ba su da nisa da karatu su ya su da sauki ka san ba da kari tantagariya tangari irin jari aina masu yau za ka fi kai to shi wannan da aka ce kwakwa kafin ka kunce kansa da ya karkace kamar da sai amma mai ilimi komawa za a yi kawai tibet da ka masa kabari ka masa rajabu da ayoyi sai saranda ya san me yake faɗa ya kuma san an wuce abin da yake faɗa za ka so kar a kashe to na lillahi wa inna ilaihi shugaban halitta yana ana yaki sai gaggawan mace an wurgar a gefe ana ta daga amma ga gawa mace kuma wani mayaki ya kake ta farkariha dalika sai ki haka sai ya fada ya fada yace wa ya kike wannan mata wa yake a kike wannan mata matan ba ba ta sallah ba ba ba ba ta gaskata shi ba ba ta bi shi ba amma saboda addinin sa shi nabiyur rahamati ne ya zo daga wajen Allah arhamu rahimina ya cancanci zamowa ya zo da dinin rahmati wal maghfirati wal duwani to ita mace kuma ka san ita ce fito na ƴan ita dukkan hali ita ne wato kamfanin da ake zuba rokin to a nan kuma ake kera ake tawara namiji mace duk wanda ke wajen a mahaifar mace Allah ya ga dama ya kera shi ko ana so a nuna ma wanda ba sa da addini mai kyau addinin musulunci addinin girmama mai rauni ne iya maganin ke mace da rauna ne ittifaqan to addinin na karfafa mai rauni ne kenan kaga ya kuma sabawa da ta'addanci kuma a kirki Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal إمامنا ابن حبان الكوفي إمامنا حاكم النسابوري إمامنا أبو داود السجستاني إمامنا النسائي إمامنا البيهقي duka sun tabbatar shugaban halitta ya yi tun da tun da gawa na mace an kashe ta ana yaki kuma ya yi fada ya ɗauki tarfisul hadiyar mujalladi na hudu shafi na ɗari ɗaya da biyu ya kawo duka wa'innan maraji'un da muka faɗa yanzu Allahu akbar Allah ya ƙara sa mu ƙara fahimta a cikin musulunci wanda ba fahimce shi ba Allah sa su fahimce su daina fata shi Wakilu ku karkace su in ji Allah ku yaƙe su haisu a wajen da kake turuhu kuka tarar da mahaɗa a nan kaɗai ake bugawa shi yasa sai ka samu shugaba duka ya daina yaƙi da mutane gefe kuma ana cin kasuwa su ne tafi garin don ka gani abin ba karmaki ba ne ba kunkuru ba ne mubaraza ne ba kuma in aka je fagen dagar nan gungu annabi da sahabbansa inda shi aka je in kuma kariya ne ga wakilin rasulun kwamando ga kuma mulmulai to ba kurin da an zo sai a fara ba ya kowa ake yi annabi zai tada mumini ka ɗaga murya a bakin wannan bataliyar ka gaya musu wa'adin nan fa yau ne. kuma yanzu ne shin kuna nan yadda muka kulla ko sun canza mu ne ga mu nan mu to shi wannan yadda ke nan shi ba zai dawo ba da su turo wanda suke ji da shi kamar wannan ne sai zo yi murya to ko ake zuba ido kafin a jima an jin wani ya taru a ƙasa To, daga nan ne kuma ma shi ke da kuma an yi kike din yaƙi. Amma ka wurga abin ko ina cin abinci a kai mutu wani. Ta babu wani. Babu wani. Annabi bai koyar da tare da lauke ba. Ido da ido ne. Kuma sun yi yaƙoƙin maza Allah baya inda aka yi da daddare gabata. ana fita koyaushe gurgudun nisan amma ya ce durudurin azuba ya aikarin kumallo kawai da tarin kirjin mara لا حول ولا قوة لا إله إلا الله falanti yadda jarumi ya kai annabi ya kai. Shi ɗaya ne ba a lokacin ba, dukkan a gane da ya kawo ba, duk wanda ya zo da ji shi ne ya horar da Amma ba ya kwanciya a gida ko matan da tura su a da shi za a ce shi ne a gaba. In an je kuma ba ya ɓuya, gado ake yi da ita a je da tsanni da ciyawa ya hau yana ganin kowa kowa yana kallon sa. duk wanda zai ɓuya ya tura ku yaki bai cika ero ba har yaki. Don manzon Allah ya gaya ma duniya waye shi, shi ba ki gaga a farkon lokaci. Sai ta taɓe maza sun fara karya lokacin ne uban faki ne ki shiga daga. su sahabbai da muhajiruna da lansaru babu mai mugun sadaukanta ga bai zalim dan abi dali babu amma ya ce idan yaƙi ya kari waje ya tafi in kuna neman mu to mun ɓoye a bayan muhammadu rasulullah to wanda namiji uban maza ya ɓoye a bayansa ya zama kaka ubangin mazaje gaba ɗaya. Masu magana kan ma'aiki ba san ki bane, Allah Ubangiji ya aka ku su san sallallahu alaihi wa sallam. Wa akari juhun min haitu akari juhun, Allah na ba izini wa mummune tun da suka fitar da ku, kuka hana ku zaman makka da kasuwancinku, gidajenku, wasu kuma sun auren iyayensu a Makka amma suka kore su suka haramta muku walwala suka hana ku bin Allah ga ɗakin da shine alƙillar ku an kore ku karatun farko a direkin makiya ake karantawa to an kore ku to kuma ku fitar da su daga inda suka saba jama'a wanda ya fara laifi da wanda ya yi laifi bayan an fara ko da a ce ba duka laifi ne ba wannan ba ba laifi ba ne misali muke yi to malamai sun ce albaji abalam kuka ce na farko ya ci zalunci fiye da na baya to balle su sun cuci sahabbai ne dan babu umarni daga Allah wannan kuma Allah da ya yi makkan ne ya ga masu imani na musu izini su ma ku kore kaga wannan umarni aka babu haka ba laifi ba wal fitnatu ashaddu min al-qatl suna tsegumi ya rasulullah ta kazo kana kake mutane Allah ce da ya musu shirka a haɗa Allah da nasa a haɗa shi da manasa a haɗa shi da uzza da ubaru ya fi muni fiye da kisan da annabi ku ku kisan suke kallo annabi ya ananta an sare mawa da kai an balle mawa da kiya an raba wani da ugunsa wani an masa ya zaurake wannan duka ga ya musu wani fitinatu kafircin da suke dukawa wani fitinatu shirkan da suke yadawa menene a cikin to ya fi tsananin ta'adda ya fi tsananin muni muna tsakari fiye da cikin da shi kafiri ne sannan an kashe shi ba a rage mashi zango ba zai kuma yi sannan ne haka an ka sai yadda ya yana ne ga iyayen biyayya ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام لا اله الا الله محمد رسول الله sallama ya za a yi da wanda an kulle yaƙi da su su jira a wajensu ga makari bigirin demu kenan ga tef ga tayar sai suka ki sai suka fazo suka zo makka gefen harami kuma da kayan yaƙi sun yi canjin ne sun yi canjin benu ko da ba su canza tayan ba to an tsallaka in nan suka zo kar ku yaƙe su bakin tanki sun gaba ma addinin musulunci haukin yakin suke ji ba in yaki su mun samu sauta kan ku yakin a gurin kaga Allah allazi ahata bi kulli shay'in ilma wa ahata kulli shay'in kan ku yake su ku ce a nan waje mai sarki ne ba a yadda jinin musulmi ma a zubar ba balle jinin ku kaza mai kaga a musulunci ko masallacin ka na anguwanka kudin cizo ba a kashewa babbaka ba a kashewa saboda ne ka tsoro jininka abin da ya sa kudin cizo bargu ya tsiyar ka a kashe mazalaci saboda ba akwai yiwuwar jininka na jiki to zai dan tsattu to an kawo masallaci kuma ka zan tsaki ta ji jininka ma kai ne shiga masallacin kullum kuma kar a kai a mazallaci don jinin jikin tsoka daga naka ne yana iyalin inna zauren makaranta ne kuma akan kwalayen almajirai jinin ku to kai a daga kar a kashe a masallaci hakan nan kumaru farfar hakan nan ba'u musauru saboda wani jinin ne to jinin musulmi ma da yake cikin kudin cizo an ce kada ka mutsuke kudin cizon a masallaci makaruni ne saboda akwai jinin mutum a jiki to ya kuma kafiri da a gille masa kai a gefen kaba jinin ke fata harami harami ya tsufu ko ya jinu ya tsufu saboda ne an manna maki kazanta an maki gwale to Allah na kishi sai ta a kamar kace ta to ake inda kafirai sun gane in an kulle yaki da su kawai kafin a taho ne su bar benu sai su zo cikin masallaci kawai sai su farma muminai da duka inda an ce su kafi kisa daga attamu katilukum fi wannan hanyar in ba su far muku da duka ba ne amma suka far muku da tsara da bugu da harbi wancan hanyar an tage shi gaba kamar in yi so kawon tari ne gaba daya ta zama kamar kara Allah ya yarda ba za a kai musulmi ko abin da gille masu kai ce ai ba a yi a nan ba a nan a ina za a yi ranka guda ne ina tsare wa'annan ka daukai din ina ka daukan da kuma da a fiskan aje a yi hatta yuqatilukum fi har sai in a nan filin harami sun far muku da yaki nan ya za a yi faqtuluhu wancan hannun an daga ku yaƙe su ko to ka daga na hanyu sai aka zo aka yi na kayyuka da amru to addini ke shi addini ana duba soji kana da lafiya dole kai sallah sai ba ka da lafiya yi sallah a zaune ka gagara yi a kwance ka gagara ki shinkida ka gagara to a rubuta an kawarke kai kaga canjin yanayi yake canza mata dokoki to haka ne wannan kazalika yadda ka jin nan in sun far muku ko da a masallaci ne al'umman ne kan ku naɗe hannu ku zuba ido ku ce an hana ku yi a'a cewa ku yaƙe su nan jaza'ul kafirina haka ake yi sakayyan da ya dace da kafirin da ya biyo ku cikin masallaci ya far muku da yaki ke Allahu akbar Allah ka yawa mu da kafirci bismillah
وإن تروا أن الله غفور رحيم وإن انتهوا idan kafirai suka suke anul kufuri fa in intahaw in kafirai suka hanu anil kitali wal qatli fa in intahaw in kafirai suka hanu anil makai wal kaidi wal khidati to fa inna Allah fi Allah ghafurun dan kuma kaga Allah shine Allah suna nan a kafirai sun yi ma Allah abin da ba yi abin da yake zo sun isi amma nan sai suka ga da kare su da yaki suka ce mu ba yanzu mun daina yaki ba a zuwa kulla amana Allah ya kulla amana Muhammadu ba mu addinin nan naka mu shiga Allah ya annabi ba su kaga inda Allah ya saba da mutum ke mutum tun azumin baraka hana shi da dino naka ne wani dino naka ne gaba da malam naka ne gani kai in ka baki to dama guda uku ne kuma kai ka bi shi babba dan mazawi kai abin da yake san ka ya saba da wanda yake san ka yau sai gaskiya ba yawa kai hakuri to har azumin nan iya jiran wai ka ga naka tsaro keji sai ka jira shi. wata ta biyu nan ya kofi ya kubo ɗari amma ta ce mai to shi Allah da ke ubangijin bayi ne sai ya saba da bayi ai shi makagin bayin ne to sai ya saba da su duk munin kafiran nan duk abin da suka maza da sun ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallama shi kenan wancan kaman ba a yi ba da mutum ya yi kafirci adadin shekaru ƙofar gashin jikinsa kalmar shahada sai yake bukata Allah ka ce wancan kafin duk kaman ba a yi ba saboda ne shi Allah a karamin a karami ne mamaki summa mamaki fa mamaki ila mamaki mutum ya ce wai su la ila illallah da wani yake na nan a sati wannan karatun na jin da za a mai jiki na ya koma kunnuwa mai maganan kuma cikin sa ya koma halkuna da dukkan yare iri-iri in ban gane wannan ba ki canza ya mun da wannan in ba bana da amu ni ba zan gane ina aka fito ba ko ba zan gane ina da aje ba abinda ya hana fir'auna shiga aljanna ba rashin alwala ba ne ba a zo nan ba ba rashin sa goshi a ƙasa dan Allah ba ne ba a zo nan ba ba rashin zakka ba ne ba rashin hajji ba ne kalmar shahada ce ta kwace mu da ya same ka da yanzu a kan damu ya dai mu roƙi Allah Allah wani da raba mana anguwa ne kawai amma ba kai isa da kiri ai ba akwai ai akwai gari dai gida bambam ba akwai ba menene Allah Ubangiji ya gaya ma don ka gane girman la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ta ita ake nema a wala marrakin ita ake nema a wala al'amri yake umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa fi riwaya hatta yashhadu Allah ilaha illallah sai ya kace ya ce fa'iza ƙaluha. A ga a wannan ruwaya sai gaya maka maganar Allah, fadan ƙofar shigowa ake magana. Buniyar Islamu ala hamsin ba, buniyar Islam ala kam shahadati Allah la illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat وصوم رمضان وحج البيت to nan sai yake ba iza aruha da zaran kafiran nan da aka mun umarni in ta kace su umirtu an uqatilan nasa ina kiran su ba zan bari ba hatta kaga ya kawo maka adatul intihai ko kace adatul lati tufidu ila intihai al-amr hatta yaqulu yanzu kiran zai kare حتى يقولوا أو حتى يشهدوا الله إله إلا الله وأن محمد فإذا قالوا suna faɗan wannan kan su ɗau buta su fara alula kan su buga kudin su fidda ɗaya bisa a yaƙin da kan kuɗi ne kan su je haji kan su yi azumi a simomin ni dima'au wa amwalau wannan sun tsare hannuna bari taɓa dukiyarsu magana an karɓo ganima da kafirai ba kafirai ba ne kalmar shahada ɗaya ta canza su daga kuburu ta kawo su mai damin imani kuɗin ya koma ba ganima ba dima'ahu wa abwalau jinin ya tsaro kuɗin ya tsaro malam da me ya tsaro da sallah raka'a dubu da daddare da hawa manara a kira sallah mujarradin la ilaha illallah in annabi ya da kunyanka yace daga nan kisa ya to sai wani kuma shi kuma magajin annabi ne shi bai kai annabin ba dan da ilimin mutum dai sunan sa malam malam kuma magaji ne magaji kuma sai sai ne abun bayi nan kake isowa kai to sai ka zo ka saba da shi ainihin wanda ya bar gari duk la ilaha illallah masu zikiri ya wuce sani kaga wannan ya wuce malam illa annahu nabiyyun jadid kuma ja'a bi dinin jadid wa kitabin jadid wala Allah kuma ata bi malakin jadid amma wannan magana muminka ba daga bakin ma'aiki wadaka jama'a la ilaha illallah ɗaya ne ka mai da komin kyan musuluncin sa wallahi ɗaya ne da bai fara da nan ba na na kafiri har yau komin sallar to kai na ka ce komin yawan ruwa ko guda nawa kai ka aikin ba ka na kafiri agwala an wuce magana ba nan ta ba ya dai wahayi dole masanci na biyu wane ne kuma mursalin ila zuwaye dole ne fir'auna ya yi duk abin da Allah bai so sai yi komi ya yi abin da Allah ya yi ya fi shi ne kishiya to ya gaya mu duk inda aka muku ta yin Allah ko a yan ko a ina to ku sani kananun Allah in ma kun bi su ba sa iya mu komi ba wa ana rabbukum ala Allah madaukaki na gaske wanda yake allolin girma da amfani to ni ne ka ga wannan ka kai barna amma Allah sai da Allah ubangiji ya kawo ki kan tamamal wa'ad wa tamamal ajal wa tamamal mi'adi sai ya sa shi cikin bawa bawa kaga ruwa bai wace to sai Allah ya gajiyar da Allah karshen gajiyawa ga Allah shine abin da yafi komai lauki yaron nan ma yana iya wuni yana wasa da ruwa gaske to kuma Allah ya kare ya zama rago kuma ruwa ne da shi yake ai ko zaki ne shi Allah ai ko wannan Allah ba shi zakin ba ƙarya kuma ruwa rago ya ga titi ya shiga akuya ya ga yaron nan sai ya wuni wasa da ruwa ina ji wa an kawo ruwa fajar fajar an kawo ruwa fajar fajar ba inda yin iya da wani za ka ce Allah arrabbul a'la shi kuma ruwa ce kaga Allah ya bar karatun da ake cewa babu kokon wannan sunan ka babu kokon wannan ya tabbata kawai zobe single fasit ba magana Allah bane ai ko soja aka masu training shekara talatin ya fara an sa komando an kama hanya da aje yaki kai kun biye cinye shi sai ga shi kawai gefe ya kumba da zazzatar sun biyarsa gaggakan biyar kuma ga tsarin rubutu wajen lambobin wannan kuwa wani ake nufi ana so a ganci ne a sati ya yi daga daga mutuwar maza ke amma kulbi agwagwa ba ta karu mu ciwo a gulbi kuma da tsarin da zai ja da taru a je yakin kasa kuma gulbi ya ci ne wallahi sai an yi muku wa inna lafiya Allah ya yi to kai auna da ya ji ta koma Allah gaske Allah mahalicci ya haɗa shi da bawa Jibrilu ya dinga wasan kwaikwayo da rayuwarsa ya dinga miƙa shi ruwa ruwa tana masa ebi ebi ko da ya gane wannan wasan fa ba taɓa irin sa ba me ya kamata ya sauka daga kujeran nan ta ƙarya cewa rabbu ne shi ma alimtu lakum min ilahi ghairi ya wannan cincin malam an bari tun a cikin misira a kogin nan ta kulzuma yanzu in ya dore a wannan ya ganin dai ji kunya a gaban magoya baya sai canza salo qur'ani kuma ya dauko karatun ya gaya wa jibril wujudi dan wujudi ya gaya wa sahabbai sahabbai suka haddace Allah ya ce hatta idza adarakahul zaraku qala amantu annahu la ilaha التابوت كده بقى لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا أبو يابو جديد بقى وأنا من المسلمين جبريل ما يلمسها آه لا لا وقد أتيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية wannan daga inda muka ɗauko zuwa nan Allah gaskiya ya destroying ya overthrowing Allah ƙarya da Allah kaka ya yi saranda ya dawo bawa an kalle shi me ya hana ba kai ki ba ya yi makalmar jihadin ne da sai da jira a kawo tukuna Allah ko ba zai jira da na da rabo ku a sai ce amantu annahu la ilaha illa Allah shi kenan Qur'ani ya kai fada fa alamannahu la ilaha illa sai to illa allazi amana Allah ya ga sai wani to a jirgi ba ba Allah bane a ce baka karu ba in dai ka kai ke wano baka karu ba to abin da ya raba Fir'auna da aljanna ba ke wan illa Allah ba duk kalmar ta gwada maka Fir'auna yayi murabu ya yi karanta ya faɗi Allah ya ce shi ma yanzu ɗaya ne cikin gama garin musulmi wanda ake bauta ya dawo ɗaya daga cikin bayi masu bauta bala ya sauka da kujera amma me ya hana zuwa aljanna ya yi kewano da yake Allah bai sa ya dace ba sai ya inke wannan dogon shatalai-talai zaga-zagayewa Allah ba a kuma don haka malam fa in da'aw in suka fice suka bar kafirci fa in da'aw suka fice suka bar kisa suka bar yaki da manzo Allah suka bar yi wa musulunci barna fa inna Allah wannan Allah da ya aiko a yaki gafurun mai gafara ne ya kai iyaka wajen gafara kaga sai ya kawo maka gafuru ala wajen fa'ulu wato Allah mai yawa ya kai makura wajen mene wajen gafaran duk abin da aka masa kuma rahimun ala wajen fa'ilun kuma mai jin kai ne me gafara me jin kai gafara da jin kai akwai laifuka da bawa yayi wa Allah ba mai yafewa duk duniya sai Allah ya yi to sai Allah ya gode ka a lara ki wani ka mun laifi ka yi kaza tun na yafe masa amma ka san nayi ma'al yadda za mu kuka so baka yi abu ba ina ya bai abu jiran ka wuce alai inda zuwa ya kace to akai ni makocin ka ko gida alhaji wani ne soke galabaitattu to can duka ba ne gida shi yake da gida shi ma shi maka ka nemi gida wani da maka ba su gida to kaga gafara ya yi amma kana jiran da ne rahama to Allah ke so kuma mala'iki waraka shi zuwa aljanna to gafara kenan ya biyo baya da rahama sai sun haɗu bawa bawa yake kaya huta Allah ya ɗaukiki ya haɗa mana. Kun ga a wannan mintoci za mu kalli abin tausi, za mu kalli abin kuka, za mu kalli abin nadama. Jama'a, mu musulmi ne. na ban ji ba na'am kazalika na'am muslimun haka ne ko sannan muna karanta menene anan alqur'ani wanda wa ya saukar mana da shi Allah ba wa aka saukar babban masoyi waye jakadan sai ya ji jibril alaihi salam to yanzu dama na muku alƙawari daga azumi uku za mu fara haɗa saƙonnin muna aika. Allah Ubangiji ya biya da Kun gani dukkan yakin da aka gaya mana a ƙura'ani da wanda ma ba a gaya mana ba ba abin da ya kai annabi yakin nan sai don ƙura'ani ya zama liman. من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة ومن جعل القرآن وراء ظهره أو خلفه ساقه إلى النار yanzu kun ga alkur'ani shi ne arzikin musulmi amma aka haɗo da malamin da in bai sa baki ba kai ba ka gane qur'ani shine shugaban malaman farko da ƙarshe maɗaukin ilimin Allah farko da ƙarshe matanin sirrorin Ubangiji farko da ƙarshe shine sai dubutuji sallallahu alaihi wasallam shi ya zo ya gaya mana Qur'ani ba da haka ba wane ni da ku mu gane maganar Ubangiji to Qur'anin nan Allah ramma da ya haddace Qur'ani bautin nan ba musulmi mahaddaci marubuci mututayidi jarumi kwamandan yaki shi ya gina sura bauchi shine malam yakubu amirul mu'minina dan malam sa'idu ka gamma da kullahu bira da an ce bauchi malam ba ma guzawa ba ne aka zo aka musuluntar da mu ƙarya muke ƙarya ƙarya ƙarya wanda ya ce da kai ga gunkin mutanen boki ko ya wukar ka haɗe ka ji Allah shi ne masa ƙarya ba a kun da ya gama bauti da gunki ƙarya ne a kan tauhidi aka gina bauti mu idai ne ya sa ma sai da ya sa sarkin ya tafi yawon neman alkur'an malam aka ne boki ba shi kenan mala awwalu ya haddace qur'ani ya wuni ba abinci dare ba abinci sai ɗau qur'ani ne laɓe a sallaya ya fita zai je masallacin fada kenan sai ga wani ɗakin gini da gajiyar kuma da motsi ana fita ana fita ana fita ya ce ne ya ne aka ce nan nan shi ne sakatariya na karamar hukuma alhamdulillah a cikin da aka ce hukuma an yi ma na san hukuma an yi sa'a nan kun san qur'ani bal aulu yake ba na neman me a baki aiki ne in ya gama a gida me a kansa me yanzu a kan laya ina shiga ke so da Allah wa yake kuma ma'aikatan nan ba daya aka ce zo zo zo zo zo zo daga wannan kofar ya o shi ne ta ofis na shi ne wannan shi ana wuri ne shiga ina sun kai dariya kuma yake kuka bari ka tunda Qur'ani ya kwanta imani aka yi Qur'ani ce ne aka ɗauka dukkan abin da ba aka ce shine ilimi Qur'ani kuma aka yi dukiya wallahi da zan sai maka laban da loma shi shiga baki na walakin jiya na fito ne aka ce duk wanda yake aiki a nan kai ne jagoransa shi yanzu a ɗauke da aiki shi ne ya zo ka aiki kamar wani don ka yi daɗi ni na ita mai nema kuma in zaɓa haran ka yi ba ka ji maganan ba tun jiya ba ba lomar da shiga baki na ɗazu a hanya nema wani mahaukacin kuda kafin na an kara an ya wuce ki mun ba da yi mai lokacin jiya ba wanda ya shiga ai ni ba da zaɓi duk aikin da ka san za ka bari na gama akwai kuɗin ta abinci yake sai ce to ka yi karatu me ya kamata a rama ya faɗa ba kaɗan ba ma na yi karatu ba kaɗan ba me ka karanta a rama sai buɗe kallayen nan malam sai ɗauko alƙur'ani sai kai daɗe ka ga wannan فيه علوم الأولين والآخرين وزاد الله فيه علما ما wannan duk abin da ke nan maganar Allah aka zaɓi mala'iki ya zo ya koyar kuma malamin da zai iya ɗauka tukuni shi kuma ya koyar to abin duk da yake nan Allah ke make ni an zama da ni gaban masanansa ranka ya dade lafiya to ni na tabbatar amsa ta ce kai to bari ka ji abin da za ka kulle ɗaki ka yi kusa sai ce kai wani ma sunanka da jawo da aran ma bai su aran ma ai mu a nan ake ka je ka yi karatu tukuna ba ka aiki Yanzu an wayi kai yanzu an waye gari karanta wa'ayi ba karatu ba ba sani ba kuwa haka amsar take nufi ana nan ma ai mu a nan kafin ba su aiki sai ka je ka yi karatu wani ma'ana ke nan yanzu ba karatu kai ba ba a inugu ba ba a bayansa ba ba a biye babban malam yaku duk gine-ginen wajen ba inda aka gina don a mata ban ta hafizin Qur'ani a baki aiki ba ma kuma ga shi ma isko na faɗa Qur'anin ba karatu bane a ran ma sai ya janye ne alsa kuna bi na ku gane kwandon da aka aje Qur'ani sai sake duba shi sai yi dariya ce kai a ran ma kenan to ban da kai ma ana ran ma ai kafin ka zo neman aiki ai sai ka je makaranta a'a to dukkan zaurukan gwanaye da alaran nan ya bi tun na titi iri ya zama omu ya zama garki ya yi hajja ya zama gwani ya je shafari ya tafi ke gidan ya shafari duk wajen ba makaranta ba ne amma a bakin musulmi kuma a garin musulmi abin nan duk da ke Qur'ani bai zama karatu ba sai ce ai in banda kai ma wannan wahala kawai za ka ci wannan kun ga kun ga wannan hatsarin ko wannan hatsarin kun ga shi kadai to ya isa Allah ya tsoro duniya da saki da yunwa akan wannan wulakanci komai da komi na ne amma an ce sakonsa abin jinginewa ne ba a ɗaukaka da sakonsa a wannan sai ce a kai aron ma kai kan ba ka da ƴaƴa ne ina da ƴaƴa yawwa kace kaga akwai awwal akwai kai akwai sarki akwai rayu akwai haihu tana da cikin kaji kuma aron ma to su za ku turo mana sunan mu koya musu ilimi kun ji alkur'ani bai zama kuma damana ilimi ba jin ko da qur'ani bai zama makaranta ba to bari ku ji kuma su ji Allah da ya ba wa awolu na haddan qur'ani bismillahir rahmanir rahim تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون a nan duk abin da muke nema a nan Allah ya rufe mai sani. Ya ce, bai yi karatu ba, nan Allah sai da ya faɗi ha da me ya ce wannan abin da aka ji a sallaya nan kitabuwar wani irin littafi ne, malam ilimin ke rubuta littafi ko kuma jahilci. So kitabun ne kuma ba a shafi ba fukila kayan an yi ma'anuta kaki fasali fasali fasali fasali yake ne ƙura'anan arabiyan yake wannan abun karatu ne kidan ƙura'ani ilimi mai tunda abin karanta ilimi mai tunda abin da aka rubuta ƙura'anan arabiyan bari ka ji ma yaren ciki ya fi turanci ɗaukaka ya fi kowane yare arabiyan ne amma da zuwa da ƙaunin ya alamu a ce daga ga jahilin ma a ce wannan da Allah ne kai sai ya ba Allah ne yake mana a wani nan da ya yi za ƙaunin ya alamu ne in ji Allah Allah ya maka kai malami wani ce da kai jahili malam tafsirwa za ɗauka ta Allah ko ka mutum. To ina so in ce mana dama daga yau da mu shiga tattaunawa akan Qur'ani ne da asararun. Qur'an wa asararun. To yanzu kun ga yau mun buɗe ne. Yanzu kun ga dole ma da a waje koma gida na cizo yatsa. Ya ya sani da firamare ne ya gama ya yi digiri kaga ya fara ganin mu qur'ani babu mafita babu romo kuma in ba ya sa'a ba yayin nan nasu awwalu sadi salisu rabi khalid cikin na salisu in ba in sa'a ba na zuwa gida uwa tace me ka samu ya ka samu abu ko samu kun cikin cikin ta hima kasu makarantar aiki mai gida a kasu makarantar Qur'ani ya rayu a gidan koya musu. Wannan shi ne kisan gwani da aka yi ma littafin Allah a kasan da mu. kuma a kasan ne wa mun ga yunwa wai muna damuwa da ina muka samu yunwa mun ga talauci makamakatu wal du'u mun ce wai daga ina ne eh to Allah bai sa hannu ne a bajet ba la ilaha ai kira yake yi sai an yi babban bajet to ai ai babban bajet an kusa ta mai babban bajet rasa jama'a daga yau zuwa kwanakin da suka rage wanda za mu yi zaton Qur'ani malam sai kayi kuka sai ka ji kunyan ma ka daga hannu ka roƙi Allah ka gaya tsakanin mu da Allah zo sai dai tuba wallahi ba roƙo bane tuba ne an masa duk abin da in an masa baya hakuri ko an masa yanzu dai ga aran ma ya tashi bai da koko wani saurayi kuma ana tuka shi a mota ya yi digiri ya koyi kiwon kifi ne Zake na akwai mafita a kiwon kifi ba mafita a hajjan albarka a ƙasan da kake insha Allah ta'ala lokacin mu ya cika in mun yi tafsirin gobe wannan dirasa yau budewa muka yi kuma in mun yi da mu isa kashi na biyu kuma gaban tebir hutu jiki kuma mu karbe shi a daga wajen ahalar take an samu takarda ana neman addu'a gun yan uwa musulmai saboda rashin lafiya da ni da yaro na da cutar aljanu yana so ya kashe min aure ya hana ni samun nutsuwa shine nake neman taimakon addu'a a gun yan uwa musulmai don su taimake mu da addu'a ya Allah duk da dai damejin da muka maka ga wani bawa daga bayinka a tausaya masa da shi da iyalinsa Allah a raba su da aljanun Allah a ba su lafiya don girman manzon da ya maka ne don girman manzon da baka ce yi yaki ba ba kala mala'ikata Allah ka ba su lafiya kuma Allah ka ba mu lafiya mu yi a bayan ma'aikata Allah ma ka ba mu lafiya Allah ka yafe mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya rasuwa wa matan shugaban mu na wannan anguwa mai anguwa malam Yusufu mai goro akwai iyalinsa mai suna aminatu an fice mata kabawa yanzu muka je muka yi addu'a kwana uku Allah ka ji kan kabawa Allah ka ba mai anguwa akwai Allah ka mata gafara akwai yata su ne raba lafiya Allah ka ba ta lafiya akwai marasa lafiya cikin gida da waje Allah ka ba su lafiya bidai sayyidul wujudi sallallahu alaihi wa sallam fatiha ma salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.